na shida zuwa na bakwai inda ya mutu shekara ta ɗari bakwai da sattin da wani abu saboda haka babban malami ne na hau ana hujja da shi kwarai da gaske ya mutu shekara ta ɗari bakwai da sittin da biyu bayan hijira ka gana cikin malaman karni na bakwai kenan bayan hijira kuma littattafansa a bangaren na hau suna da matukar kima sosai da sosai suna da matukar kima idan kun duba ma don haka maɗaba'a da suka buga littafin suke masa kwalliya a shafin farko nashi da wata magana ta ibn khaldun game da shi inda yace ma zilna wa nahnu bil maghribi nasma'u annahu zahara bi misra alimun bil arabiyyati yuqalu lahu ibn hisham anha min sibawayhi ba mu dace ba lokacin muna magrib wato muna kasashen yamma na larabawa ba mu gushe ba a lokacin nan muna jin labarin annahu zahara bi misra wato lalle wani mutum ya bayyana a misra alimin bil arabiyya masani game da harshen larabci yuqalu lahu ibn hisham ana ce masa ibn hisham an hamin sibawaihi har ma ya fi sibawaihi sanin nahawu masu mubalaga sukan ce ibn hisham أنحى من سيبويه سمن كنيت إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو وكان ينهو في طريقته منحات أهل الموصل هو الموصل الذين اكتفوا أثر ابن جني أثر ابن أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى في ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه yace lalle ibn hisham yana da dimbin ilimi ilimin jam ilimi mai yawa tuhibbun al-mal hubban jamma yashhadu bi ulwi qadrihi wannan ilimin na bada shaidar girman matsayin shi ibn hisham fi sana'atin nahw wajen wato sana'a ta nahw wa kana yanhu fi tariqatihi manhata ahli al-musil hanyar da yake bi wajen koyar da nahau ko wallafa ita ce hanyar mutanen garin Mosul a kasar Iraki wanda su kuma a wancan karni sun shahara da nahau allazina ktafau asarab jinni waɗanda su kuma suka bibici salo na koyon nahau da karantar da shi irin na babban malamin nan ibn jinni wattaba'u bi salahati alimihi suka bi salon karantar sa fa ta fi zalika bi shay'in ajib da haka ibn hisham sai ya zo da abun mamaki wajen hanyar karantar da nahawunsa dalilin ala quwwati malakatihi wa tila'ihi abin da ke nuna wato malakarsa da kuma zurfin binciken sa al ittila shine zurfin bincike lekatan lekatan cikin da tafai na ilimi haka da ibn hisham ko shakka babu babban malami ne yana da littattafai da ya wallafa daban-daban a tarjumar littafin ku da kanku za ku iya karantawa an lissafa waɗansu daga cikin littattafansa saboda haka dai shi ko muhiddin abdulhamid wanda zai ta hakikin littafin ya mayar da wannan littafi a matsayin littafi na farko wajen koyon nahawunsa yace don haka tasirin da wannan littafi yake da shi a fagen rayuwarsa ta ilimi ya ɗara tasirin dukkan wani littafi da ya taɓa karantawa inda na larabci ne to don haka lokacin da ya tasa yana saurayi ya ga irin yadda ake buga littafin ba a yadda yake ba wato kurakuran bugu sun yawa saboda wasa da yawanci maɗaba'o'i suke yi ko rashin kayan aiki ko rashin malaman da za su tace musu dukkan wani littafi kafin a buga to sai ga yana daga cikin wafa'i wato biyan haƙƙin ibn hisham ya ga ya zai ya wuce gaba a buga littafin ibn hisham kyakkyawan bugun da ɗaliban ilimi za su ci moriyarsa shi ne ya tsaya har littafin ya fito a wannan tsarin amma wannan manufa ta shaykh muhuddin abdulhamid duk da ya ci nasara ta kai labari tun an buga littafin to amma kuma har yanzu madabawoyi da dama suna wasa da shi na fita muku da wannan madaba'a ta littafin wanda ke shine original one na bugunsa wanda ke hannuna din nan wanda darul khair su ne suka buga shi idan kun lura kwaliti din takaddartawa da naku ya sha bamban kwalitin bangon ya sha bamban dai shine original bugo dinsa wanda ne sai yake a Madina sun kusan shekaru goma sha hudu da suka wuce a baya shi ne asalin kyakkyawan bugansa an fahimta ko shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar tunda shekarar da ya buku zo na bugo da littafin kuma lokacin 1990 ne aka wannan ɗaba'ar to to su ne masu wannan ɗaba'ar su kuma suka gani sai suka sace wannan ɗin gaba ɗayansa sai suka buga su kuma da sunansu kawai dabarar da suka yi sun kawo tarihin muhiddin abdulhamid mai tsawo a nan sun sa wanda kawai shi ne bambanta su da wannan duk wanda ya gani sai ɗauka abin nan amma wannan su ba original bane ba wannan kawai su wannan suka sata suka buga saboda haka dai littafin da ke hannunku ina kyautar san ɗaba'ar ku ta sata ce amma ko ba ku kuka yi ba ko ba wannan dai shine original wannan to ai abin da ke nuna maka na fata ɗin kenan da wannan
sannan kuma ya ce ana buga shi da takardu da suke afa shi muhammad bin bin eh abin da yake nufi yanayin madaba'ar na can wurin yanayin madaba'o'i lokacin da suka buga littafin sun buga shi da- da takardu marasa kyau wanda na farko takarda takardar ta farko ce arha suke dauka ba launin ya sai damunsa ba a'a dauda na waraka din saboda haka sai ga littafi mai kima amma an buga shi a litt- a- a takardar take mara kyau to ko- hanyar da aka bi dai ta buga shi ba ba ta da tsafta don haka sai wannan ragewa littafin kima saboda haka dai kai tsaye za mu shiga cikin shi littafin ba tare da bata lokaci ba muna masu roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana gaman katar yadda za mu ga darasin farko a littafin mu ga darasin ƙarshe na cikinsa bismillah wala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء مم.
تذكرة أبي عمرو وسيبويه وف- والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن يوسف عبد الله ابن هشام الأنصاري فتح الله في خبره wato wannan ko dai mutum tsaye daga cikin almajiransa ne ya rubuta haka ba shi ne ya rubuta hakan ba tunda galibi hanyar da suke bi ta wallafar littafi a da ba wai mutum ke daukan alkalami da tawada da kansa ya wallafa littafinsa ba akwai masu yin haka din da yawa to amma akwai waɗansu da suke bin wata hanya shine sai mutum kawai ya zauna na shifta na abin da yake son shine littafinsa ɗalibansa da suna rubutawa duk abin da ya faɗa suna rubutawa to galibi bayan ya karanta abin da ya kamata ya karanta za kowane ɗalibi zai zo ya yi muƙabala da shi kuma karanta in ji abin da na faɗa shi ka rubuta to kaga duk wanda ya gyara abin da ya rubuta a gaban mai littafin to wannan shi ake ɗaukar nuskar ta tafi kowace nagarta wanda kuma kawai ji yayi tafiyar sa ila wajen jin nan ya rubuta wata kalma wadda ba haka malami yake nufi ba ko ya ƙara ko ya rage ko kuma tunda shi maganar baki ce shi kuma yana rubuta waɗansu kalmomin sun kuɓuce masa kuma bai bi sauran ɗalibai yan uwansa ya gwada abin da suka rubuta a cikin littattafansu sai ya daidai yake da nashi ba to daga nan gurin ne ake samun maksuta ya kasance wata tafi wata kima duk maksutar da mai ita bayan ya rubuta ya zo wajen malamin ya karanta masa ya ji ya tabbatar da shi to kaga idan ka samu wannan tafi kowace kima daga nan gurin sai wadda za a ce wanda ya rubuta bayan ya rubuta ya bibita inda suka yi rubutun tare ya gwada abin da ya rubuta da abin da sauran suka rubuta ya gyara inda shi aka samu gibi a tashi to kaga wannan ita ma tana da kima amma ba ta kai ta farko wadda aka ji daga bakin mai littafin ba daga nan gurin sai kuma wadda za ta zo wanda kawai mutum wato bai hada ta da kowace ba kawai shi ya wajen malami ya tafi sa duk lokacin da aka samu ka tuta irin wannan wato za a iya samun kurakurai a cikin ta shi yasa wanda ya tabba a littafi galibi yakan nemi sama da makasuta ɗaya sama da kwafi ɗaya na littafin ya nemi na wannan ya nemi na wannan ya nemi na wannan tunda kuma a cikin ɗalibai na kowane malami akwai ɗalibai mafiya kusanci gare shi to sai a ce duk lokacin da ka samu nuska da ke hannun wani kwafin hannun wani shi za a fi amintuwa da shi saboda ya fi sauran ɗalibai luzuntar malaminsa yawanci ko halin tafiya ko halin zaman gida yana tare da shi sannan kuma da wuya ta ya yi fashin darasi to da haka shi ba a tsammanin kurakurai da yawa cikin abin da ya hikaito daga malamin sa an fi tsammanin haka daga wajen wani wanda ba shi ba kamar wanda kila wani darasin ya zo wani darasin bai zo ba ko kuma dai kwatancinsa da malamin bai kai ya tafiye tafiye da shi ba domin tafiye tafiye da shi na sa ya haddace ba mu yake so ya faɗa wani lokacin da an faɗi magana zai ce wannan maganar malami na ce a wannan ba magana sa bace ba ɗabi'a sa bace ya faɗi kaza an fahimta ko hatta kalmomin sa da yawan yawancin uslubin sa to kaga daga nan ne ake samun kima daga wannan maksuta zuwa wata maksuta abin da nake so in ce a nan gurin da zai yi ibn hisham da kansa ya ce wa kansa al-imamu al-alimu al-allamatu jamalul mutasaddirina wa tajul qurra sai dai ɗalibin sa ne zai ba shi wannan lambobin girma amma malamai da da aka san su da tawadu ba yadda za a yi mutum ya ba kansa wannan ashe ɗalibansa ne da yake da lokacin da yake shiftin littafin shi ke rubutawa a ya maza ya rubuta wannan tun kafin malamin ya je kan abin da yake so ya ce dama ya rubuto tun daga gida tun da ya san za a shiftin littafin ta yadda kai in kana karantawa wato ka san hikaito maka ake al-imam al-alim wato shugaba a fagen ilimi sannan masani al-allama lafazin allama wato mai dimbin ilimi ta'un din da ke karshe din nan ta'un ce ta mubalaga wato ba ta'un ce ta annis ba jamalul mutasaddirina wato shine adan dukkan wanda suka bayar da kansu dan karantarwa akan ce tasaddara fulan idan ya bayar da kansu dan karantar da mutane kowane irin fanni na ilimin addini zai zauna ko a sorin gidansa ko a masallaci ko ya bude makaranta ta yadda in ma yana da wata sana'a to karantarwa ita ce mafi rinjayen aikinsa to akan ce fulanin tasaddara daga asadar ne asadar shine kirji to kuma duk lokacin da ka zo majalisi ko mutum dubu ɗaya ne a waje duk da yake shine mai karantarwa ai shine sadar majalis din kenan ma'ana shine zaman kirjin majalisin wanda idan an shigo ma taltafitu ilaihi al-anzar idanu shi suke fara hangowa kafin kowa to da haka almutasaddirin dai mutanen da suka bayar da kansu dan karantar da addini wa tajul qurra kuma shine kamdan sarauta na alqurra makaranta alqur'ani tazkiratu abi amr mai tunatar da mutane sauti irin na abu amr bil basri ko dimbin ilimin qira'at irin na abu amr bil basri wanda ɗaya daga cikin alqurra sab'a ne wasiba wahi ko mai tunatar da mutane sai wahi a fagen nahawu wal farra mai tunatar da mutane karantarwa irin ta al-imam al-farra to waye shi wannan shine Abu Abdullahi wato baban Abdullahi ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Hisham al-Ansari fasaha Allah fi kabri wannan addu'a ce cewa Allah ya fada da kabarinsa ko ya yalwata kabarinsa to wannan abin da dalibin ya faɗa ga abin da malamin ya bude karatunsa da shi shi ɗin ibn Hisham me yace أبو محمد عبد الله بن يوسف
الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاته البركات لمن انتصب لشكر أفضاله إفضاله بفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقت- رو- رواقها وشدد به البلاغة نطاقها لكن ما تكلت وصل سوى نعم الصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها وس- على من مدت علي عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها مم.
المبعوث بالآيات الباهرة والحجج مم.
المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم جميل yace alhamdulillah rafi'id darajati yabo ya tabbata ga ubangiji mai ɗaukaka darajoji darajojin wa liman khafada li jalalihi ga dukkan wanda ya kaskanta a gaban buwaya ta sa wa fatihul barakati mai bude kofofin albarka liman intasaba li shukri ifdalihi ga dukkan wanda ya kafu wajen godiya ga falalar shi Allah a kansa wato kaga anan gurin ma yana nuna maka shi malamin nahawu ne domin sai ya amfani da alkafdu ya amfani da arrafu ya amfani da annasbu wato malaman da suna da wani abu so yake ce maka wannan littafin abin da ke ciki akwai maganganu a kansu alkafdu da annasbu da alfathu yana da dama ai kawo waɗansu kalmomin amma sai ce alhamdulillah rafi'i darajati kaga daga arrafu din kenan a ce hadha marfu'un wa kaza kaza marfu'un bi kaza limanin khafada ayyan ita liman tazallala ko liman tawaba'a li jalalihi ga dukkan wanda yayi tawadu'u ko ya kaskantu saboda bayar ubangiji wani ya kaskantar da kansa ga ubangiji kenan sai ce liman khafada wa fatihul barakati kaga daga alfatahu kenan limanin tasaba mansub kenan ko ba haka ba limanin tasaba li shukr ifdalihi wa salatu wa salamu ala man maddat alaihi alfasahatu riwaqaha tsira da amince tabbata ga wanda balaga ta miƙa masa ɗakin ta cewa ya zo ya shiga shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin arriwaq suna amfani da shi ga rufin ɗaki sannan lafazin arriwaq suna amfani da shi da kamar ka iya cewa baranda domin dukkan wani rufi da za a yi goshin ɗaki din wanda zai zama inuwa da zaka fara ifewa kafin ka shiga ɗaki yawanci bukka da mutanen da suke wanda idan an yi ɗaki sai a zo a yi jinka kuma a kofar ɗakin to wannan shine riwaq a larabci wato tsira da aminci tabbata ga wanda fasaha ta miƙa masa bukkarta ya zo ya shiga وشدت به البلاغة نفاقها wanda kuma balaga wato ainihin ta yi taurin tsakiya da shi wato shi ne ke balaga ɗin kwalliya lafazin annifaq wato mata a da suna da wani ɗauri da suke sawa a kogunsa haka su ɗaure zane don kare fati kamar idan zanen yana da tsawo ta yadda inda za a ɗaura shi ma zuwa nan kirji zai ɗauru to idan an ɗaura shi haka zuwa kirji sai a samu wani tsumma sai a ɗaure nan gurin ɗin sai kuma a saki nan din sai ya zubo kuma kaga ya karawa na kasan kauri ya zama kamar zani ne amma linki biyu kuma dama nan sama akwai tufafi to wannan matsaurin shine ake kira annifaq ina fata an fahimta to kaga annifaq ga dukkan matar da ta yi irin wannan nifaq din ai shine suturarta domin in ba dan shi ba kai kawo da motsi da aiki na iya sa zanan ya kunce tsayi ya bayyana to haka balaga ta mayar da manzon Allah ya zamanto shine madaurinta in ba dan manzon Allah ba da balaga ta shiga cikin tsiraici domin shine ya baiwa balaga jari na nusus waɗanda suke balagiyya waɗanda ake amfani da su a kowane babi cikin babugan karantar da darasin balaga sai ka samu akwai waɗansu nusus hadisiyya waɗanda sun kunshi ko at-tashbihi ko al-isti'ara sun kunshi da dukkan wani ilimi daga cikin bangarorin ilimin balaga kaga nan balaga manzo Allah ne wato ainihin suturarta ba dan shi bala tashi da cikin tsiraici abin da yake so yace kenan anan al-mab'uth bil ayat al-bahira wanda aka aiko da ayoyi waɗanda suke masu ban mamaki wal hujjat da hujjoji al-munazzala alaihi qur'anun arabiyyun ghayru dhi iwaj wanda aka saukar masa balaraban littafin da babu karkata a cikinsa wa ala alihi al-hadina amincin da tsira su kara tabbata ga iyalan gidansa masu shiryatuwa wa ashabihi allazina shadu dina da sahabbansa waɗanda suka ɗaukaka addini wa sharrafa wa karrama Allah ya sharrafa shi Allah kuma ya karrama shi to kaka kuma cikin wannan zaka ga wato kalmomin da yake amfani da su ba wai irin larabci ne na yau da gobe ba to shi yasa kullum littattafai na salaf suna da kima mutum ya karanta su saboda zai ji uslubin ma ba uslubi ne haka na yan zamani ba wanda yake akwai rakaka a cikinsa ke gyaran larabci za ka ji kaga ga sada'i duk abin da kake son na ta'abiri yayi kyau a cikin larabcin akwai ga sada'i ga su isti'ara ga su tashbihi ga su ga abin da babu a ciki domin da yace man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha wa shaddat bihi al-balagatu nitaqaha kaga nan mun sada'i ne sannan kuma al-muzu'uf bil ayati al-zahirati wal hujaj ya kada da jimun al-munazzalu alaihi qur'anun arabiyyun ghayru dhi iwaj kaga nan ma ya kara da jimin kaga faja'i ne ma'ana ko gulantar magana sosai da sosai sannan wa ala alihi alhadin kaga kara da nunin wa ashabihi alladhina shadu din kaga nan ma ya kara da dalun karshe ga ya'un da nunin da sauran wa sharrafa wa karama wa ba'd wa ba'd فهذه نكت حررتها على مقدمتي المسماة بقدر الندى وبل الصدى رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها وبعد bayan wannan kuma fa hadhihi nukatun wannan waɗansu fa'idoji ne nukat jam'i ne na annuktatu annuktatu ita ce alfa'ida dukkan wata fa'ida wadda ba ya kowace fa'ida ba sai fa'ida wadda take mai tsada wadda suke da wahalar samu to ita ce ake nukat idan suna da yawa in guda ɗauke nukuta fa hadhihi nukatun waɗannan waɗansu fa'idoji ne waɗanda suke na ilimi an gane ko harrartu ha ala muqaddimati na tsara su ko na fito da su akan littafi na da na wata muqaddama akan ilimin nahawu al-musammatu bi qatrin nada wa balli sada wadda na bata suna mai suna kafirin nada da kuma ballo sada kaga annadadan aiki ne ruwan sama digo na ruwan sama ballo sada kuma damshi na asada rafi'atul lihijabiha wanda za ta yaye maka hijabin da ke cikin wancan littafi su waɗannan fa'idojin su ne rafi'atun suna masu yayewa da hijabiha dangane da hijabin da wancan littafi da kafirin nada ya kunsa domin tun da littafi ne takaitacce to kaga ai zai zama ya ture waɗansu abubuwa da ya kamata a fito da su fili to sai zai masa sharhi da kansa dai shi ya fito da su da kansu kashifatul liqabiha za ta yaye maka liqabin da ta sa a fuska dan ka ga fuskar ta ware tunda idan da fuskar ta a fili take to ba bukatan a yaye mata liqabi to kuma idan aka yaye liqabi ne za ka gane kyawu ko rufin kyawunta saboda haka idan an kyale littafin qatar na dawa ballo sala ba sharhi mutum ba zai taba gane kimarsa ba amma idan aka masa sharhi kuma ya zanto wanda ya littafin shi yayin sharhin to sai ya zanto kamar ya yaye maka niqabin matar da kake son ka aura amma ta sa niqabi kaje yanzu ba za ka iya sanin cewa kyakkyawa ce ko ba kyakkyawa ba ce ba tana da fuska tana da tsaga a fuskarta ko ba ta da tsaga ya da shayi niqabi ne duk wanda zai bayyana gare ka mukammilatul li shawahidiha wato tana mai cika maka shawahid dinsa shawahid shine bayan an kawo ka'ida sai a kawo wani nassi da zai goyi bayan ka'ida din shine shahid kamar idan an kawo wata ka'ida misali misali na zama ce maka alfa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla ala allazi fa'ala al-fi'la wal maf'ulun bihi mansub kuma shi kuma ismun waqa'a alayhi fi'l al-fa'il misali kaga wannan ka'ida ce idan na zama ce maka akala alwalad ta'aman na baka misali to wannan misali ne baka amma ba shahid ba shahid shine sai in kafa magana da wanda magana sa hujja ce to wajen kafa magana da wanda magana sa hujja ce ko dai in kafa hujja da alqur'ani kaga ai babu wata hujja irin alqur'ani ko in kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga babu wata hujja bayan alqur'ani irin hadisin manzon Allah ko in kawo wani baiti na larabawa ko wani nassin magana ko ba awake yake ba na larabawa irin wanda ake hujja da zancen su su ne na lokacin jahiliya da kuma waɗanda suka fi sadar islam wato a goshin farko na musulunci lokacin khulafa'ur rashidun a lokacin khulafa bani umayya akwai waɗanda ake hujja da zancen su idan sun ce kaza ta ce to ai wannan ka'idar ma tana da shahid tana da abin da yake gaskata ta shine kaza yanzu da nazo na ce fa'ili ne ta'rifin sa mafa'ulun bihi ne ta'rifin sa nazo na ce qara at-talibu kitaban kaga na kawo misali wanda ya kunshi fi'ili da fa'ili da kuma mafa'ulun bihi mansub amma wannan ba za ka ce masa shahid ba sai dai ka kira shi da suna mai misali amma idan ce daraba Allahu masalan lil ladzina amanu ra'ata to kaga wani ya zama shahid zai iya zama misali ne idan na ga dawan kawo shi a misali kuma zan iya kawo shi a matsayin shahid ya danganci me nayi lokacin da na kawo shi a matsayin misali zai dauki misali lokacin da na kawo misali daga baya sai na ce ma ga ma abin da yake nuna hakan fadin Allah ta'ala kaza kaga nan ya zama shahid to shine idan an kawo shahid wani lokacin yana da tsawo amma daidai wurin da ke ba da shaidar gada ce karama ko wata jumla ko wata kalma to shine nan wurin take zuma da muna cewa mahallu shahid eh wurin da shaidar take shine daidai wuri kaza ina fata mun fahimta wurin da shaidar take ita ce wato ainihin daidai wuri kaza to sai mutum ya dauki wannan wurin a matsayin mahallu shahid don haka dai wannan suna ake kira da suna shawahid kenan akwai shawahid qur'aniyya akwai kuma shawahid hadisiyya sannan akwai kuma shawahid shi'riyya wato shawahir wanda suke na waƙoƙi irin na laraba wanda za ka fauja da su wannan ba karamin jari bane daga ɗalibin ilimi ya zanto ya tara irin wannan shawahir din kan dukkan wata ka'ida da ya karanta ta ilimi don wannan shine ma ilimin gaba daya shawahid sune ilimin amma in ba haka ba qawaid haka nan ba tare da amsila ba ba tare da ba shawahid ba qawaid ne jamida kawai zaka maimaita abinda malamin ka ya faɗa maka amma idan har ka fahimci shahid ɗaya biyu uku to kai ma ka je ka nemo biyar ka ƙara to ai shine ilimi don wato ka bayar da misalin da malamin ka ya baka ka bayar da wani misalin da malamin ka ma bai kawo maka ba wanda ke nuna kai me ka fahimta wato kai ba kamar albabgha bane albabgha shine aku ka san aku duk surutun sa baya da nafi a'a yana maimaita abin da mutane suka faɗa ne abin da yaji an faɗa shi ke maimaita amma ba ya da baiwar da zai kera tashi to da haka laraba in sun tashi zagi mutum sai su ce masa aku ne shi to kai kuma sai ka dauka a hausa kamar cewa aka yawan surutu ga shi a ba wai yawan surutun ba ma'ana shi baya da nashi sai dai me abin da aka faɗa zai maimaita to ba a san ɗalibin ilimi ya zama kawai sai abin da aka faɗa shi zai maimaita a zai ɗauki ka'ida bayan ya fahimce ta kuma ya nema mata shawahid cikin ayoyi da kuma cikin hadisai don lokacin da kake neman shawahid cikin ayoyi da hadisai kaga ai tasbiki kake na ka'ida wanda wannan kuma shi ita ce hanyar ka ta yin aiki da abin da ka fahimta kenan a ilimin naka da haka yace na kawo mukammilatul li shawahidiha wannan sharhi da zan yi shi zai kammala maka shawahid din da ke ciki mutammimatul li fawaidiha ya karasa maka fa'idojin da qatarun nadadin ta kunsa kafiyatul liman iktasara alaiha littafin zai wadatar da duk wanda ya takaita a kansa in ma a cikin nahawu baka kara kowane littafi ba kaiwa wannan qatarun da dake kyawar fahimta ta gari to ka iya nahawu ka iya rubutu kuma a iya rubutu ka karanta wa wasiyatun bi buguyati man janaha min tullabi ilmi al-arabiyyati ilaiha kuma za ta cika alkawalin abinda duk za ta biya bukata wafiyatun bi dubu yake man janaha ilaiha za ta biya bukatar dukkan wanda ya karkata zuwa gare ta akan ce janaha ya janahu ay mala yamilu kenan wa in janahu lisalmi fa janaha laha wato za ta biya bukatar dukkan wanda ya karkata zuwa gare ta min tsullabi ilmin arabiyyati daga cikin ɗalibai na ilmin larabci dukkan mutumin da ya takaita akan wannan littafi ya ishe shi wanda duk ya karkata gare ta yana neman bukatar sa in dai ana hawance ne to bukatar sa za ta biya domin lafazin buguya yana nufin alhaja kenan والله المسؤول والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها مم.
وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها مم.
إنه جواد كريم رؤوف رحيم مم.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ita Allah ne abin roƙo ya amfanar da wannan littafi na sharhi kamar yadda ya amfanar da asalin shine katarun da dadin wa an yuzallila lana turqal khairat kuma ya sassauto mana da hanyoyi na alkhairi wa subulaha da tafarkan su innahu jawadun karim ubangiji shine jawad mai baiwa sannan kuma karimin mai kyauta ra'ufur rahim wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib to ne take mukaddamar sa wanda kuma ba za mu karanta mukaddamar ibnu hisham ba kawai za mu shiga cikin littafin in za mu za mu karanta ina nufin ta muhiddin abdulhamid ba sai mun karanta ta ba ita dama bismillah نص الكلمة قول مفرد
Mm.
شيء تطلق الكلمة في اللغة في اللغة على الجملة على الجمل المفيدة مم.
كقوله تعالى مم.
كلا إنها كلمة هو قائلها Mm.
إشارة على قوله رب ارجعون رب ارجعون مم.
لعلي أعمل صالحا فيما تركت Mm.
وفي الاصطلاح على القول المفرد Mm.
والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى مم.
كرجل وفرس Mm.
والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف Mm.
سواء دل على على معنى Mm.
كزيد Mm.
أم يدل كزيد a'a ba dai zama am yadullu ba aw lam yadulla kenan أم لم يدل كديد Mm.
مقلوب زيد Mm.
وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس jamil a cikin asalin littafinsa wanda yake wa sharhi din shine qatarun nada da ya tashi ta'arifi sai ce al-kalimatu qawlun mufrad al-kalimatu qawlun mufrad idan kana son ka san menene kalma a larabci shine zance kadaitacce ko kalma kadaitacciya qawlun mufrad to zai sharhi tutlaqul kalimatu fil lughati ala al-jumal al-mufida a can a cikin lugar larabci ne akan ambaci alkalima kuma ya zanto ana nufin jumla mufida amma kaga a nahawu ko ba haka bane ba kalima daban sannan kuma jumla daban domin kalma ana nufin ɗayan kalma kamar ka ce kitab ka ce muhammad ka ce qara'a ka ce jalasa ko da da kitab da muhammad duk waɗannan kalmomi ne ɗaya ku kenan wanda ba a gina zance da su an fahimta ko amma lokacin da kace ja'a muhammad qara'a muhammad qama muhammad jalasa muhammad wannan ya zama mai jumla kenan sai daga kalma biyu zuwa abin da ya sama shi ke zama jumla wannan ana hawance kenan amma a larabci ba a nahawu ba a lugha tsantsa ba nahawu ba a iya ambatan kalma ana nufin mai jumla cikakkiya ka kaulihi kamar yadda Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha ku rabu da shi wata kalma ce wanda shine kawai ya faɗe ta amma ba wai dan abin da ya faɗa din gaske bane ba to kaga Allah ce kalimatun huwa qailuha kalma ce da ya faɗe ta kila wani ya tsammanin kalma daya wanda ba kalma daya ake nufi ba isharatan ila qawlihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt wannan duk gaba ɗaya wannan maganar ita ce Allah ya sanya suna mai kalma a abin da shi mai zancen yace rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt ya Allah a mayar da ni gidan duniya ina sa ran zan aikata kyakkyawan aiki cikin abin da da a baya na ki ban yi ba zan je in yi idan an mayar da ni duniya kaga ai zance ne mai yawa amma sai Allah ya ambace shi da suna mai kalima wa fil istilahi ala al-qawl al-mufrad amma istilahi na malamai idan an ce kalma ana nufin al-qawl al-mufrad wato kauli guda daya ko kace kalma guda daya wal murad bil qawli al-lafzu dallu ala ma'nan ka rajulin wa farasin idan an ce al-qawl ana nufin lafazi wanda yake nuna ma'ana shine me shine qaul idan an ce alqaulu kullum ana nufin lafazi wanda yake nuna ma'ana kamar rajul kamar fara to ya rige kuma allafz me yake nufi da allafzu shine sai as-sautul mustamilu ala ba'd al-huruf dukkan wani sauti wanda ya kunshi harufa shine ake kira da suna me lafazi al-lafzu shine dukkan sauti wanda yake akwai harufa a ciki ashe sautin da ba harufa zamu kira shi da suna lafazi ba za mu kira shi da suna lafazi ba dan ba lafazi bane ba yanzu kamar lokacin da wani ya tari akwai harafi a cikin tari ba an Allah da ya tari babu harafi haka lokacin da wato ainihin jaki ya kuka akwai harafi a ciki da haka bai zama lafazi ba kenan haka lokacin da mai ihu ya ihu kaga babu lafazi akwai harafi a ciki babu idan mutum ya fito fito yana wakilta wani harafi cikin hurufin hijaiya babu da haka da wannan bai zama mai ba bai zama lafazi ba amma da ka ce zo yaka tafi ijlis ikra'a ja'a kataba walad bin bab masjid sayyara dukan waɗannan sautuka ne wanda suka kunshi mai lafazi don haka suka kunshi haruffa don haka sun zama lafazi kenan don haka abin da ake nufi da lafazi kenan as-sautul mustamil ala ba'd al-huruf sawa'un dalla ala ma'anan ka zaid in ya nuna ma'ana kamar mu ce zaid aw lam yadulla ko ko bai nuna ma'ana ba ka dayiz kamar dayiz wanda yake zaid idan ka rikida shi sai baka lafazin mai dayiz wato zaid zayun ce da farko sannan yawun sannan dalun amma yayin da ka rikita shi kuma sai ya zama dalun ce da farko sannan yawun sannan zayun kaga dayis wato yadda zaid za a ce lafazi ne tunda ya kunshi me zayun da yawun da dalun to haka kuma dayis shi ma menene lafazi ne tunda ya kunshi dalun da yawun da zayun sai dai bambancin shine zaid yana bayar da ma'ana amma dayis baya da wata ma'ana amma kowanne sunan shi lafazi tunda ya kunshi haruffa وقد تبين أن كل قول لفظ ya riga ya bayyana kenan a ce kowane kauli lafazi ne wala in akis amma ba kowane lafazi ke zama kauli ba wato dunnan gurin so yake kare maganarsa lokacin da yake alkalimatu qaulun mufrad wai me yasa bai ce ba lafzun mufrad tunda ayata qaulun mufrad ayata me sai ce ka'idar ita ce alqaulu din ne shine al-lafzu amma lafazin da yake al-lafzu allazi lahu ma'anan shine me qaul domin shi lafzu din ya kasu kashi biyu akwai lafzun zu ma'anan an gane ko akwai lafzun kuma laysa lahu ma'anan an gane ko to da zaran an faɗi kawai kowa ya san lafazi mai ma'ana ake nufi banda lafazi yawwa to amma in an kawo lafazi kadai zai iya wa lafazi mai ma'ana zai iya wa lafazi to shi yasa sai kaucewa maganar lafaz wanda wata wata su malaman nahawu da ita suke amfani sai ya kawo maganar mai qaul saboda mai saboda kullu qaulin lafzun wa laysa kullu lafzin qaulan shine wala yana akis wata kun ga anan gurin akwai zufatawa hatta wajen ta'abiri wata kalma ya kamata mutum ya faɗa kada ya faɗi kalmar da zai kwana a ciki sai ya ce alkalimatu qaulun mufrad a madadin ya ce alkalimatu lafzun mufrad dan idan ya ce lafzun mufrad sai mu ce da shi dayyiz to kaga anan malaman za su a dayyiz lafazi ne amma ba zai zama kauli ba tunda bai bayar da me bayar da ma'ana amma idan aka ce zaid eh lafazi ne yana da ma'ana dan haka ya zama me ya zama kauli to da aka so ya kauce ya lafazi mana tunda shi lafazi yana daukar ma'ana guda biyu kawul kuma baya daukar ma'ana sai me sai guda ɗaya shine sai sai alkalmatu qawlun mufrad a madadin yace lafzun mufrad an gane ko sai ce me
wal murad bil mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu wa dhalika nahu zayd fa inna ajza'ahu wa hiya az-zai wal ya' wad dal إذا أخرجت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه بخلاف قولك غلام زيد فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه فهذا يسمى مركبا لا مفردا ممتاز yace me yasa yace alkalimatu qaulun mufrad me yake nufi da almufrad sai yace almufrad shine ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'anahu abinda rabin sa baya nuna rabin ma'ana yanzu lokacin da kace zaid idan ka dauki zalim ita kadai za ta baka raba ma'anar zaidu idan ka dauki dalil ita kadai za ta baka raba ma'anar haka idan ka dauki yawon ita kadai za ta baka wani bangare na ma'anar to wannan shine mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ba'dahu wa zalika nahu zaid fa inna ajza'ahu wa hiya az-zay wal ya wad dal idza ufridat waɗannan harufan gaba ɗaya kowace idan ka kadaita da ita la tadullu ala shay'in mimma yadullu alayhi huwa la tumi ma yadullu huwa alaihi ba ta nuna wani bangare na abin da zai dake nunawa bi khilafi qaulika gulam zaid amma lokacin da kace me gulam zaid kaga wani bangare na wannan zancen yana nuna ma'anar rabin zancen domin da kace gulam sai kace me zaid kaga abu ne guda biyu ga gulam ga kuma zaid idan ka dauki gulam gaba ɗaya ta baka rabin ma'anar idan ka dauki zaid ita kadai ta baka me rabin ma'anar to a ce wannan shine mufrad amma wannan fa murakkab ne ba mufrad bane ba murakkab ne saboda me wani bangare na tarkibin yana ba da rabin ma'ana yace bi khilafi qawlika gulam zaid fa inna kalamahu fa inna kullam min juz'aihi wa huma al-gulam kowane ɗaya cikin bangarorin guda biyu suna da al-gulam da kuma zaid dalun ala juz'i ma'anahu yana ba da bayanin wani kaso na ma'ana fa hadha yusamma murakkaban la mufradan wannan ana kiran shi da suna murakkab wancan kuma a kira shi da suna me mufrad na'am
fa in qulta falima laktarafta fi kalimati al-wada كما كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد مم.
قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جسما للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل مم.
فاحتاجوا إلى الانشراج عن المهمل بذكر الوضع مم.
ولما أخذت القول جسما للكلمة وهو جنسا للكلمة جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع a nan gurin yana so ya kare kansa ne an gane ko su waɗansu malamai yanzu idan kuka tuna a cikin azurumiya da ya tashi tarifin zance mai ce alkalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufid lil-wada'i huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufid lil-wada'i shine yace nan gurin fa in qulta falima lashtarafta fil kalimati alwada me yasa baka kawo lafazi na alwada ba a wajen kalma ka ce mana alkalimatu qaulun mufradun lil wada'i me yasa baka ce kawo alwada'i ba kawai sai ka ce qaulun mufrad dan me baka shartanta kalma ta zanto mawdu'a ba laraba ne suka ajiye ta dan ta bada ma'ana kaza wanda shine alwada din ke nunawa yace kamar sharata man qala al kalimatu lafzun wudi'a limanan kamar wanda da ya tashi lafaz yace al kalimatu lafzun wudi'a limanan kai kawai sai kace al kalimatu qawlun mufrad baka ce ba kuma wudi'a limanan kai me yasa baka sharanta wannan ba qultu yace sai in baka ansa da cewa inna mahtaju ila zalika su sun bukaci su kawo wannan wudi'a limanan din li akhdhihim al lafz jinsan lil kalima dan su sun yi amfani da kalmar lafazi ya zanto shine jinsi na kalmomin su kun gane ai واللفظ ينقسم الى موضوع ومهمل shi kuma lafazi ma ya kasu kashi biyu akwai maudu wanda an sanya shi dan ya bada ma'ana kamar zaid akwai muhmal wanda kwata kwata baya da ma'ana kamar me jayiz an gane ko fahtaju ila al-ihtiraj an al-muhmal sai suka bukaci su kawo kalmar da za ta fitar musu da al-muhmal din wanda baya da ma'ana a cikin ta'rifin su bi zikr al-wada'i ta hanyar ambatan al-wada'u dan a fitar da me ghayr al-wada' ghayr al-mawdu' li ma'ana ولما أخذت القول أما نسان با لفظي لي أنفاني دي شبا لفظ قول نكاو أمدد مي لفظي نسان ياشي جنسا للكلمة شيني جنسي نا كلمة وهو خاص بالموضوع شيكو دا ما قول با أنفاني دي شيني دا كلمة دا تكي دا معنا كو لفظ دي كي دا معنا to kaga anan wahu aghnani zalika an ishtirat alwada'i to ni wannan ya wadatar da ni ba sai na shartanta cewa wudu alima anan ba ina fatan kun fahimta wato kun ga ta'bir din su ta'bir ne mai zurfi sosai yakan zaɓi kalmomi da za su bayar da ma'ana a madadin kawai ya faɗi na yau da gobe kaga wancan shi yasa su tarifin su sai tso alkalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu lil wada'i dogon zance ne wannan dogon zance ne su a wurin su kawai sai take ce haka sai ce ne فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول مم.
قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل مم.
كما ذكرنا Mm, والقول جن- جنس قريب لاصطفاته بالمستعمل مم.
واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر yace idan ka sake tambaya ta me yasa ka gudu daga daga lafazi ka koma me ka koma kaul yace sai in ce da kai ai shi lafazi jinsi ne wato da lafazi da kauli kowanne jinsi ne na kalmomi da zaran an ce laf ya zama jinsin kalmomi haka idan an ce qaul ya zama mai jinsin kalmomi sai dai bambancin su shine shi al-lafz jinsin ba'id an fahimta ko amma al-qaul kuma jinsin qarib saboda me ya zama jinsin ba'id saboda yana nuna ma'ana guda biyu lafazi mai ma'ana da lafazi mara ma'ana saboda me wannan ya zama jinsi karib saboda me ma'ana ɗaya kawai ke ɗauka shi ne lafazi mai ma'ana ba a ɗaukar lafazi mara ma'ana to ga ka'ida idan wannan kalmar ta zama jinsi manesanci wannan kalmar ta zama jinsi makusanci to idan an tashi ta'arifi kullum ana so a yi amfani da jinsi wanda yake makusanci sama da manesanci yace domin yin amfani da jinsi wanda yake manisanci ma'ibun abin kushewa ne abin kushewa ne wato fil hududi wajen kawo ta'arifa lafazin al-hudud anan jam'i ne na hadd dan sukan ce ma ta'arifu kaza sukan ce kuma haddu kaza haddu tafsir bi ma'ana ta'arifu tafsir haddu al-wudu bi ma'ana ta'arifu al-wudu al-hudud ya zama ta'arifat kenan abinda da yake so ce wato shi lafazi jinsi ne ba'i min tulaqihi ala al-muhmal wal musta'mal dan yana daukan ma'anar lafazi al-muhmal wanda baya da ma'ana wal musta'mal da lafazi mai ma'ana wanda an aiwatar da shi a cikin zance kama da karma kamar da magabata wal qawlu jinsun kari amma shi al-qawl kuma jinsi ne makusanci saboda me likhtisasihi bil musta'mal dan shi yake banta ne kawai ga lafazin da ake aiwatar da shi a magana واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود yin amfani da dangogin jinsi manesanta a cikin babin ta'arifi ma'ibun abin aibatawa ne da kusewa inda ahalin nazari a wajen malamai su ne ahalin nazari kun gane wannan ai na'am da haka dai yanzu da an ce kai tarifin kalma sai ka ce me alkalimatu qaulun mufrad da wani ya ce ah ni idan na ce lafzun mufrad bai yi ba alkalimatu lafzun mufrad sai ce bai yi ba saboda me bai yi ba in har ka zaɓi kalmar lafazi to sai ka ƙara mai wudi alimanan idan ka zaɓi kalmar kawul ba ka buƙatar wannan a shi kenan idan mutum ce alkalimatu lafzun mufarat sai a ce a'a ya kamata ka ce alkalimatu kaulun mufarat ko kuma ka ce alkalimatu lafzun mufarat wudi alimanan idan ka kawo kalmar lafazi sai ka kawo kalmar wudi alimanan idan ka cire kalmar lafazi ka kawo kawul ba ka buƙatuwa zuga kalmar wudi alimanan ina fata an fahimta sannan ya faɗi me dalilin cewa al-mufrad menene al-mufrad shine ce ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'anahu ma la yadullu juz'uhu ala wanda wannan shine mufrad ina fata an fahimta kamar zaid dan ka dauki zaid ita kadai ba ta baka wani bangare na ma'anar zaidu sai in ka hada gaba daya to kaga amma duk abin da yake yadullu babuhu يدل جزئه على جزء معناه to kuma wannan ya zama ba mufrad ba ya zama murakkab kamar gulam zaid kitab zaid mal zaid ila akhirih ci gaba
وهي اسم وفعل وحرف lokacin da yace wahiya wannan na koma zuwa ga me zuwa ga alkalima da yake magana akan ta can alkalimatu qawlun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harf a nassin qatrun da da abin da ya faɗa kenan nan kuma sharhi yanzu kuma zai
لما ذكرت ذكرت حد الكلمه بينت أنها جنس تحت تحته ثلاثة أنواع م. الاسم والفعل والحرف والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء م. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام, تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع م. ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه جميل يتي اتكو كلمة كشي أكتي ده اسم ده فعل ده حرف yace yayin da an batan maka haddan kalima wato ta'rifin kalima bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa wato nan kuma zan maka bayanin ita kalmar ai jinsi ce karkashin ta akwai nau'ika guda uku wato karkashin jinsi ake samu mai nau'i yanzu idan ka dauki bil adama ka ce mutum gaba ɗaya menene jinsi ne karkashin sa kuma sai ake samu mai anwa anwa domin farare nau'i ne baƙaƙe nau'i ne larabawa nau'i ne ina fata an fahimta wato karkashin kowane jinsi ana samun ka saka so na ciki wannan idan mun dauke shi a haka kenan wato kenan kalma din nau'i ce karkashin ta akwai nau'i guda uku al ism wal fi'l wal harf wa dalilu ala inhisari anwa'iha fi thalathati dalili akan cewa kalmomi sukan takaitu ne akan nau'i uku kadai ba ƙari ba ragi al-istiqra'u bin diddigi shine abin da ake kira al-istiqra wato malamai sun bi diddigi na dukkan zance na larabawa suka tara duk abin da ya kamata a ce an faɗa a cikin kalmar larabci kalma dubu ne ce ake amfani da ita waɗansu ce dubu goma sha biyu waɗansu ce dubu sha biyar waɗansu ce dubu bakwai ko ma dai dubu nawa aka ce dai ma'ana dai duk sun tara su gaba ɗaya sai suka ga gaba ɗaya a iya kasa su gida uku wannan shine ne al-istiqra at-tatabbu kenan bin diddigi duka gaba ɗaya bayan sun tara kalmar dubu goma sha biyu dubu goma sha uku sai suka ga za su iya kasuwa gida uku kashi na farko game da kalma kalmar da ta fa'idantar da ma sai suka ce wannan musamman ta suna fi'ili dan lokacin da kace ja'a ta fa'idantar da ma'ana guda biyu na farko dai zuwa na biyu kuma zuwan ya faru a wani lokaci da wuce sannan sai suka sake bincika sai suka samu wata kalmar da ta ba da ma'ana ita kaɗai a karan kanta amma ba da alaka da zamani kamar su zaid kamar su muhammad kamar su kitab kamar su bait sai suka ce wannan ba ta suna ismi sai suka bincika sai suka leko suka samu wata kalmar da ba ta ba da ma'ana a karan kanta ita kaɗai sai an jona ta da wata an gane ko sai suka ce wannan ma ba ta suna harfi to kaga wannan shine tatabbu'i al-istiqra kenan bin diddigin abu fa inna ulama hadha al-fann tatabba'u kalam al-arabi fa lam yajidu illa thalathata anwa walau kana thamma naw'un rabi'un inda a ce akwai wani ƙarin nau'i na hudu la'asaru alaihi da sun same shi alafi alafi in da sun samu wani abu nashi amma tun da babu shi kenan ma'ana wannan ita ce hujja dan kar wani ya zo ce kun karanta a nahawu kun ce duka kalmomi kashi uku ne da fi'ili da ismi da harafi me dalilin ka qur'ani ni ba da nasi karra na qur'ani da yace haka me dalilin ka hadisi ni ba ni da wani dalili hadisi da manzo Allah ya ce duka kalmomi nawayi uku ne manzo Allah bai zo da karantar da larabci ba manzo Allah ya zo da karantar da shari'a da haka ni ba ni da nasi akan wannan amma dalili na shine shine dalili dalilin istiqra wato bin diddigi duk malamai sun bi diddigi sun samu kalma ba ta fita daga cikin wannan kashi uku kai kuma sai ka bi diddigi in ka samu ta hudu sai ka yi bincike sai ka rubuta sai ka faɗa amma in baka samu ba dole ka hakura da mai abin da kai dan baya daga cikin abin da ya dace da hankali ka zo ka ce kai baka yarda da kalmomin kashi uku ne ko ba ka wani hudun ba amma idan ka je ka bi diddigi ka kawo na hudu to shikenan sai mu yarda amma baka bi diddigi ba to baka isa ba dole kuma sai dai ka sallama kai ma ka bi jirgin kare barka a tasha amma ba daidai bane ba bai kuma dace da hankali ko basira ba kai inkari kuma baka da abin da zai tabbatar maka da wannan da haka dai dilala ta istikra tana da amfani sosai da sosai kuma malamai sukan yi amfani da ita ba ya babin nahawu kadai ba a dukkan bangarori na ilimi sukan yi istikra'i ina fata an fahimta sai dai kawai sukan ce istikra'i wani lokaci yakan zanto istikra'un tam wani lokaci yakan zanto istikra'un naqis ya danganci waye yi istikra'i idan ya yi cikakken istikra'i to shikenan ya zama hujja amma istikra'i wanda yake naqis ba zai zama hujja ba dai da aka ce maka ni na bincika ban samu kuma sai aka ce wani littafin karanta na karanta littafin muktar sihah ce to a wannan istikra'i ne nake shi kadai na littafi duk kalma nawa ya kunsa a ce ka bi dukkan ma'ajiman lugatul arabiyya duk sai ka ba dawawin na shi'ir sai ka bi dukkan abin da aka rubuta da larabci ne shi istikra'i ta amma ka karanta littafi ɗaya ko biyu a nan ba istikra'i bane bai ma kamata ma ka samu suna istikra'i ba kila da ya zama awailul istikra ko mabadi'ul istikra aw anta lazim tafi awwal at-tariq fil istikra har yanzu kana farkon hanya baka ci da zamu yawa baka ci ka istikra'i na'am
فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوير كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت wato anan yana so baka alamomi ne na suna abin da mai yace maka alamatul ismi wannan yadda aka saba kenan a sunan hawul wadu su ne nan littafai na kasa kasa yanzu ka fara yin sama sai dai a faɗa maka abin a dunkule da uslubi na ilimi wa amma al ismu amma shi ismi fa yu'rafu akan gane shi bi al da kalmar al ba sai yace maka al tarifiyya ba yace kan rajul wa bil tanwini akan gane shi ta hanyar tanwini ka rajulin wa bil hadisi anhu to wannan al hadisi anhu din shine wadansu suke cewa bil isnadi anhu jingina masa abu yanzu lokacin da kace al kitabu mufidun ka jingina fa'ida zuwa ga me al kitab ina fata an fahimta ashe al mufid al kitab al kitabu mufidun mufid ya zama musnad shi kuma al kitab ya zama me musnad ilayhi lokacin da kace ja'a zaid a nan gurin ka jingina zuwa zuwa gaba zaid ashe fi'ilan ja'a ya zama musnad fa'il ya zama musnadun ilaihi to ka'ida ba a jinginawa abu wani abu sai in ya zanto ismi kaga alama ce ta ismi ya zanto an jingina masa ne an jingina masa wani abu da yi ko a jingina masa fa'ida ko a jingina masa aiki ko a jingina masa menene lokacin da kace ja'a zaid lokacin da kace qara'a zaid lokacin da kace zahaba muhammad fa ka'annaka nasabta hadhihi al-af'al ila ha'ula al-ashkhas fa idan al-fi'l da'iman musnad wal fa'il da'iman musnad ilayhi ina fata mai da kama anna al-khabar da'iman musnad wal mubtada da'iman musnad ilayhi to shine nan a madadin yace maka usnu da ilahi sai ce wa bil hadisi anhu an yi magana game da shi ba a magana game da wani abu sai in ya zamanto suna lokacin da kace hadhihi al madrasatu wasi'atun anta tatahaddathu an maza an al madrasa wa tukhbiru bi annaha wasi'a lokacin da kace hadha kitabun mufid fa anta tatahaddathu an hadha al kitab wa tukhbiru bi annahu mufid idan hadithuka an shay'i dalilun ala annahu ismun حديثك عن شيء إخبارك عن شيء إسنادك إليه شيئا دليل على أنه اسم شيء ليس بالحديث عنه كتاء ضربت كمان تابن da ke cikin darabtu wato na yi duka kaga ta ita ce me fa'ili saboda ka fi'ilin daraba ya zama musnad attawa nan ta zama musnadan ilayhi ko ka ce fi'ilin daraba ya zama shine alhadath an gane ko alhadath kenan hadath kenan sannan wane ne ya wannan hadath din shine tabin kenan نعم في شرحي لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يت- ما يتميز به كل واحد منها مم.
عن قسيميه مم.
لتتم فائدة ما ذكرته مم.
وذكرت للاسم ثلاث عن- علامات مم.
علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرج والغلام وعلامة من آخره وهي التنوين مم.
وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد مم.
نحو زيد ورجل وسهم وحينئذ ومسلمات فهذه وما أشبهها أسماء مم.
بدليل وجود التنوين في آخرها مم.
وعلامة معنوية مم.
وهي الحديث عن ya isa ya isa bari mu tsaya kan nan bari- bari mu fassara nan wurin tukuna ba zan fassara muku alba kun fahimci duk me yace amma a wajen tanwini wato kaga anan gurin sai karkasa maka wani abu wato shi suna waɗansu alamomin su sukan zo a farkon kalma waɗansu alamomin su zuwa ne alama a farkon kalma kamar me al wannan din ta wakilci sauran alamomin da sa iya zuwa a farko alama a ƙarshen kalma kamar me tanwini wannan ya fassara maka dan kawai ta zama ta wakilci sauran alamomin da sa iya zuwa a ƙarshe yanzu kamar jarrama a ƙarshe take zuwa ina fata an fahimta mudafun ilaihi tsakanin shi da mudaf wanne ne a farko wanne ne a ƙarshe mudafun ne a farko mudafun ilaihi to wanne ne mai majruri a cikin su ba mudafun ilaihi ba haka alamomi ne waɗanda ka iya cewa a ƙarshe kenan wato ko dai alama ta zuwa farkon kalma ko ta zuwa ƙarshen kalma na farkon ga su kamar al na ƙarshe ga su kamar tanwini to wajen tanwini sai maka ta'arifin sa yace abinda ake nufi da tanwini nunun za'idatun sakina wata nunin ce a ƙarshe ko mai ɗauri talhaqul akhira wanda takan zo ƙarshe ne lafzan a lafazance la khaffan ba a rubuce ba wato lokacin da ka tashi rubuta kitabun kaga ba bambanci idan ka ce kitabun kai haka da kuma kai haka misali ba bambanci wajen lafazi idan ka tashi karanta nan zaka ce kitabun idan ka tashi karanta nan zaka ce kitabun ashe asalin damman da ke kan ba guda ɗaya ce to kuma za mu buƙaci nunin to shi ne sai aka kawo nunin sakina to amma tun daga ƙa'ida ba za a rubuta ta ba sai aka ce me za a yi ba da alamar ta sai aka ce a ƙara wani wata dammar doriya a kan ta da sai ta zanto tana wakiltar me annun a sakina wanda nunin sakina ɗin za'ida abinda suke nufi da za'ida babu ita a rubuce nunin sakinatun za'ida nunin za'idatun sakina talhaqul akhira za ta zo karshe ne lafazan a lafazi kadai la khattan banda rubutu da haka yanzu idan muna imla'i ko kana da ɗaliban ka imla'i sai ka ce da su qara'a zaidun kitaban suka tashi rubutu suka rubuta qara'a zaidun sai suka haka kitaban sun yi ba su yi ba dan anan gurin sai ka soke ka ce bai yi ba dalibi sai zo kafa hujja ce ah to kitaban faɗa mai injira baki malam sai ka ce kitaban ya ce ah to ai nuna in je na rubuta sai ka ce yi ai ka'idar ta a baki ake faɗin ta ba a ba a rubuta ta ce ah to idan na share ta mai zai nuna ma akwai ta sai sai ka ƙara wasali ina fata mu fahimta wato idan ka ƙara wasali kuma sai ka yi alif anan gurin shine alamar da ke nuna cewa akwai ta amfanin wannan alif din menene shi saboda idan zaka tsaya akan kalmar kaga sai ka shafe ɗaya wafilin sai wafili ɗaya ya zo sai alifin ta zo don ta wakilce shi sai ka ce kitaba dan ba za ka ce ba inna Allah kana sami'an aliman ba zan yi ba sai dai ka ce sami'an alima lokacin da ka ce alima sai ce ah to ai ka share tanwinin yanzu babu shi a rubutu babu shi kuma a magana sai ce to a lokacin da na share shi alif kuma ya wakilci wannan wasalin da na share na nan gurin wajen tsayawa sai alif ya wakilce shi in zan tsaya fa ba ruwana da alif nunin nake furtawa dan lokacin da na ce aliman ba na furta nunin dina ba hakima kaga anan gurin ba ruwana da alif yana nan a rubuce amfanin rubuta shi daɗi na zan bukaci tsayawa numfashi na sake inna allaha kana alima na gyara sai ce inna allaha kana aliman hakima in na tsaya ina bukatar alif in ban tsaya ba ba da bukatar alif kaga a nan gurin wato kenan nunin ce a furucin baka amma babu ita a rubuce ashe yanzu da yawa daga cikin yan uwa da zaka tambaye su me tarmini sai ce tarkibud dammataini aw al-fatahataini awal kasrata ne yace a wannan kuskure ne khata ka fadi me ya faru sai kace nunan za'idatun sakinatun talhaqu akhir ta akhir al-asma'i lafzan la khata to sai kace me alamatuha to alamatu tanwin shi tarkib ad-dammatayn aw tarkib al-fatahatayn aw tarkib al-kasratayn ashe hunaka tanwin wa hunaka alamatu tanwin lokacin da ce me tanwin sai ka bada alamatu tanwin yana da ka fahimci ba mai dike ba amma lokacin da ce me ta nuni sai ka ce nunin sakinatun za'idatun tarhaqu asra asma ila akhirih to ka kawo ta'rifin tanwini ma alamatuhu to shine sai ka kawo tarkibud dammataini tarkibul fatataini aw kasratain ila akhirih azan ma na ga wadih to wani abu muhimmanci da yake la khatan sai ce me li gairi tawkidin amma nunin din ya zanto ba dan ta nuna tawkidi ta zo ba dan kar in je in samu karshe ga nunin a karshe kuma in dauka kalmar wato suna ce tunda an samu tarwini la in lam yantahi la nasta'an an gane ko ko la nasta'an la nasta'an ina fata an fahimta nan gurin da tarwini amma wannan kalmar suna ce suna ce amma mun kuma ce duk inda muka samu tarwini ya kamata ya zama mai suna sai mu ce ta a wannan tarwinin ya zo ne nan gurin littaukidi tanwinin da ya zo lit tawkidi daidai yake da nunin tawkidi al khafifa an gane ko saboda kalmar fi'ili ce ainihin sa nasfa'u ne an gane ko nasfa'u kamar ka ce nazhabu lokacin da ka kawo nunin tawkid al khafifa sai ka ce nasfa'an ko ba haka ba lokacin da ka kawo nunin tawkid al khafifa nan sai ka ce me nazhaban idan sakila ce suka ce nafsa anna idan shadida ce nan ma suka ce me amma tun da kafifa ce suka ce nafsa an nan gurin ma suka ce me nazhaban an gane ko wala in lam yaf'al ma amruhu la yuzjananna ka ga mu taukid me sakila la yuzjananna wala yakunan min as-sajidin min taukid me kafifa to amma dukkan mutum idan ka tashi rubutu sai ka ga cewa wato ana rubuta su ne da tanwini ashe wannan tanwinin ma za a lidalalati ala anna hadhihi al-kalimata ismun wa inna ma jaa li yumathila nun at-tawkid al-khafifa ya zo da dan wakilci nun at-tawkid wanda take ne khafifa shi yasa ya ce maka bi gairi tawkid ko yace la khatan li gairi tawkid ba tare da tawkidi ba kaga duk wannan yana so ya fitar da nunin wanda take ta tawkidi dan wannan ba alama ce ta suna ba nunin ta tawkidi ba alama ce ta suna da ita ka'ida ma tana daga cikin khasa'isul af'al nunin tawkidi ba ta shiga cikin komai sai wanda yake fi'ili ne ba ta shiga cikin mai suna domin al-ismu la yu'akkad abinda ake tawkidin sa shine al-fi'il amma suna ba a tawkidin suna ina fata kun fahimci wannan to da kyau ci gaba nahu zaidun wa rajulun wa sahin kaga sahin din nan shi ma daidai ya kawo a matsayin suna da an ce sahin ana ana nufin yi shiru wa hina idin wa muslimatin fa hadhihi wa ma ashbahuha asma wannan da abin da ya kama da su sunaye ne saboda mai bidalin wujudu tanwini fi akhirha dan an samu tanwini a karshen su to وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زي كقام زيد فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم وبها تدل على اسمية التاء في ضربت ألا ترى أنك أنها لا تقبل أن ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط جميل جدا abin da yake so ya ce anan a takaice suna alamominsa kashi biyu ne hunaka alamatul lafziyya wa hunaka alamatul ma'anawiyya fal alamatul ma'anawiyya imma an takuna fi akhir al-kalima wa imma takuna fi awwal al-kalima fi awwal al-kalimati kama za ka al wa fi akhir al-kalimati kama za ka tanwin wannan sune alamatul lafziyya akwai kuma alama ma'anawiyya wal alamatul ma'anawiyya ita ce al hadisu anhu ko mu ce al isnadu ilayhi da abin da muka faɗa cikin wannan yayi sai ce wannan tana ɗaya daga cikin mafi fa'idan sunaye wa hadhihi alamatu anfa al alamatu al mazkuratu lil ism ita ce mafi fa'idar alamomi na suna saboda me wajiha tudilla ala ismiyati ta'i fi darabtu dan da ita aka kafa hujja dangane da cewa ashe kalmar tu din nan cikin da darabtu suna ce ba fi'ili ba ce ba saboda me ala tara annaha la taqbalu al ai kaga ba ta karban kalmar al tu din kawai da za ka kawo ta za ka kawo mata alif galam ne haka ka ce attu ba zai yi ba wala yalhaqu hatta tanwin kuma tanwini ba biyo bayan ta ka ce tun darabtun ba zai yi ba ba ta karba ko da ka bayar wala ghayruha min al alamat ba ta karban duk wani abin da bayan nan bana alamomi allati tuzkaru min ismi wanda ake ambatawa a matsayin alamomi na suna sai wal hadisi anha wato banda dai kawai zance abinda kawai ya zama alama shine ne al hadisu anhu wato ba da labarin taɗin ne da kace barabtu kana ba da labarin kai ne kai duka kenan to wannan shine alhadisu anhu kaga wannan alhadisu anhu ta zama mai alama ma'anawiya amma waɗancan da su al da su kuma tarwini sun zama alama lafziya ina fata an fahimta sai ce ne wa huwa daraban معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العامل الداخلة عليه بسبب العوامل بسبب العوامل الداخلة عليه مم.
كزيد ومدني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر مم.
وكذلك حذام مم.
وأمس في لغة الحجازيين مم.
وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم مم.
إذا حدث المضاف إليه مم.
ومنوي معناه مم.
وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء مم. to Lam- da yake wa huwa lafazin wa huwa yana koma zuwa ga me al-ism don yana taka- yana magana ya kan al-ism tun da ya magana al-ism ya ta'arifin sai fadi malolin sa sai ce wa huwa darbani nan zai faɗi takasimatul ism kenan suna kashi biyu ne hunaka ma'rabun wa ma taghayyur akhiruhu bi sabab al-awamil ad-dakhilati alayhi ka sayyid wa mabni kashi na biyu shine mabni wa huwa bi khilafihi ka haula'i fi luzum al-kasri idan ka dauki ala- haula'i wato da su hazami da amsi fi lugatul hijaziyin a yaren alhijaziyun larabawan hijaz kenan wa ka ahada ashara wa akhawatihi fi luzumil fatih kamar ahada ashara da ire-irensa yan uwansa kenan yadda yake luzumta fataha wa ka qablu wa ba'du wa akhawatihima akwai qablu akwai ba'du da dangin su da za a ambata a nan gaba fi luzumil dammi wajen luzumta damma idza hudifa al-mudafu ilayhi idan an shafi mudafu ilayhi wa nuya ma'anahu wa kaman wa kam fi luzumi sukuni da kam da lam su kuma suna zunta sukun wa huwa aslul bina shi kuma shine aslin bina'i an gane ku wato aslin bina'i kenan shine um, wato ya zanto mabani ala sukun kenan anan da abin da yake so ya ce maka anan a jumlace kafin mu je kan sharhin da shi ne da kansa suna ya kasu kashi biyu akwai suna mu'arab akwai suna mabni to suna mu'arab idan sun ce wannan kalmar mu'arab abin da suke nufi wanda karshen sa yake canjawa min ar-raf'i ila an-nasbi ila al-jar karshen sunan yana iya canjawa an gane ko ja'a muhammadun ra'aytu muhammadan marartu bi muhammadin an gane ko kaga karshen sa ya canja daga fataha daga rufa zuwa fataha zuwa ga daga zuwa nasaba zuwa jarra to wannan shine mu'rab amma suna wanda yake mabni wanda karshen sa kwata kwata baya canjawa kullum a kalma ɗaya yake ina fata an fahimta to shine ka maka yace kamar haula'i zaka ce za haula'i rijal ra'aytu haula'i rijal wa marartu bi haula'i rijal lafazin haula baya canjawa yana da zuntar kasara ko da yaushe to kada mu ya zama mabni kenan an yi duk sunan da yake canjawa sai su sa masa suna mu'arab wanda baya canjawa sai su sa masa suna mabni to shine sai karkasa su akwai wanda suke nizantar kasara kamar ha'ula'i kullum zai gama bani ne shi alal kasrati kamar amsi shi ma haka yake sannan akwai kuma wanda yake nizantar fataha kamar su ahada asara da danginsa ahada asara sarafata asara arba'ata asara khamsata asara mabni ne shi ma ala fatih juz'aihi kalmomin guda biyu kowace karshen ta zaka sa fataha ahada asara an gane ko salatata asara an gane ko khamsata asara zuwa karshe ko wanne karshen sa fataha ne kaga kuma wani al-fatih kenan sannan kuma akwai mabanin ala sukun ga shi kamar su man kamar su kam an gane ko wa yace wa huwa aslul bina'i shi sukuni wato shine asalin wato bina'i asali kalma in za ta zama mabaniya sai ta zanto mai mabaniya ala sukuni kenan shine ce wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu zu fathin wa zu kasrin wa dam ka aina amsi haythu wasakinu kam wato asali mabani kawai zama bani ala sukuni amma wa minhu zu fatihin akwai wa bani ala fatihi wa zu kasarin akwai wa bani ala kasari wa dam akwai kuma bani ala addam sai ka maka misali ka aina amsi haisu wa sakinu kam ibnu malik ne cikin alfiya ma'ana ya dole cewa kaso cikin abin da yake baiti ɗaya da rabi sai ce ne
لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علامات من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه الى معرب ومدني وقدمت المعرب لانه الاصل واخرت المدني لانه الفرع وذكرت ان المعرب هو ما يتغير اخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا فقولك في فلس إذا wato abin da yake so ya ce maka kalma ta kan zanto ma'uraba idan an sami canji din a karshen ta kun gane ko amma dan an sami canji a farkon ta wannan baya nuna ta zama mu'araba canjin karshe muke magana حركة أن تتغير الحركات في الحرف الأخير من الرفع إلى النسب إلى الجر فهذا دلالة فهذا دليل على أن الكلمة مؤربة أما ما لو بدون تنجي وندك با فرقن كلمة با كرشن كلمة با سيتمي فقولك في فلس إذا صغرته فليس كذا لو كنت كتب فليس أكون مسجد كان في الفلس أنت متغير أما هل هذا التغيير في آخر الكلمة؟ لا إنه تغيير في وسط الكلمة في وسط الكلمة وفي أولها من حيث الضم anan ka ce fals nan ka ce fulai wato farko da kuma tsakiya aka samu canji fals shine kamar taro ko sisi mafi karancin kuɗi da suke amfani da shi a da kamar mu nan ka ce amini ko ka ce ɗari yanzu dai fassarar da za ka yi masa menene mafi karancin kuɗin mu kenan kutuka kenan fals in za ka yi fassara ta kai tsaye kenan kaga idan ɗan ƙarami ne sai a ce ne fulai na'am وإذا كثرته أطلس وقلوس وإذا كثرته abin da ke nufi kasartahu idan ka mayar da shi jam'u taksir kaga sai ka ce mai aflus ko ka ce mai fulus ma indi fulus abin nufi ba kuɗi a wurina ma indi aflus yani laysa ma'i nuqut ina fata an fahimta
وكذا لو كان التغير في الآخر لكن ولكنه ليس بسبب العوامل فقولك جلست حيث جلس زيد فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور yawa nan yana so ya ce da kai canji da za a samu a ƙarshen kalma shi ke sa ta zama ma'uraba amma canjin da ya zanto amil ne ya haifar da shi amil shi ya haifar da shi yanzu lokacin da kace ja a zaidun ma huwa al-amil fi rafi zaid fi'il ja shine amil din ra'aytu zaidan ma huwa al-amil fi rafi zaid ra'a domin shi baya bukatan fa'ili kadai har sai ya bukaci ne mafa'ulun bi yana bukatan ar-ra'i wal mar'i ar-ra'i anan ya zama ra'aytu tawun din kenan al-mar'i shine ne zaid kaga nan gurin amil din kenan marartu bi zaidin kaga nan mahwa al-amil fi jar zaid alba to kaga canjin da aka samu bi sababil awamil dakhila a sanadiyar awamil al-awamil sune sabubba na haifar da canjin wasali sababban samun canjin wasali to amma idan canji ne na aujuhul lugha to wannan ba a kiran shi da suna li'irabi sai ka muka misali jalastu haisu jalasa zaidu ko haisu jalasa muhammad lokacin da ka faɗi wannan kalma kace jalastu haisu jalasa zaidun kuma ka zo ka sake cewa jalastu haisa jalasa zaidun ka sake cewa jalastu haisi jalasa zaid to wannan ba kaga an samu canji a ƙarshen kalma ne hais amma saboda canjin awamin ne ai amil din duk ne shine jalastu jalastu jalastu amma ne ya zanto haisu nan ya zanto haisa nan ya zanto haisi to kaga wannan ba canjin haraka bane bi sababil awamil a canjin harka ne bi sababi ta'addudul wujuh akwai larabawan da suke cewa haisu da'iman yubnunaha ala dam akwai wanda suke cewa haisa yubnunaha ala fathi akwai wanda suke cewa haisi yubnunaha ala al kasrati ashe wannan wajahi ne daga cikin wujuhul larabci canjin da aka samu bi sababi ta'addudul wujuh ba bi sababi تغير العوامل الداخلة على اللفظ بني با أشياء وانا تنجن شين سونان شي الإرابي وسونان شي الإرابي با domin wanda ya dauki damma to da'iman har abada akan damma din zai tafi wanda ya dauki fataha shi ma akan ke tafiya wanda ya dauki kasra cikin laraban shi ma akan kasra ke tafiya ina fata an fahimta na'am ولما فرغت من, من ذكر المعرب ذكرت المدنية وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه ثم قسمته إلى أربعة أقسام مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون ومن بقى في الانتباه بقى شيء
ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين قسم متفق عليه وهو هؤلاء فإن جميع العرب
يكسرون يكسرون آخره في جميع الأهوال وقسم مختلف وكسم تند يكسر إلى كسمين سيزن تو كسم وكسم كنا بن بدل لنا كسمين نعم وقسم مختلف فيه وهو حغان وقطان ونهيهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال وأمس أردت به اليوم الذي إذا أردت نعم إذا أردت
وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك
وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك عند أنفان النسخة أصلية كنا أنفان النسخة أصلية كنا
فأما باب حاذان ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على كسر مطلقا مم.
فيقولون جاءتني حذان ورأيت حذان ومررت بحذان وعلى ذلك قول الشاعر مم.
فلولا المزعجات من الليالي مم.
لما ترك القطاع طيب المنام إذا قالت حذان فصدقوها فإن القول ما قالت حذان to bari mu yi sharhi a nan gurin bayan ya magana akan mawrab sai shiga mabani wanda yake mabani shine wanda yake yalzamu tariqatan wahidatan fi jami'i taraqib haka ne ko kuma yace mabanin ya kasu kashi hudu mabanin ala kasri mabanin ala fathi wa mabanin ala dam wa mabanin ala as-sukun sannan kuma ya karkata al-mabani ala kasri ila kasmaini shi al-mabani ala kasri kashi biyu ne kun fahimta ko akwai wanda yake muttafaqan alaihi duk malamai sun yi ittifaki wannan kalmar mabaniya ce alal kasri ita ce kamar kalmar haula'i duk malaman nahwu sun yadda haula'i mabaniya ala alal kasri duk larabawa wa kafin mukhtalafin fihi kashi na biyu wanda aka yi sabani game da shi shine kamar kalma ta hazami da qatami kalmar hazami an gane ko da qatami to waɗannan kalmar an yi sabani a kansu su da ire su min al'alam al-mu'annasati daga cikin sunan dukkan wani abu wanda yake da hazami da katami alam ne wanda yake na mace hazami suna ne na wata mace katami ma suna ne alam ne ko ala imra'a ko ala kabila muayyana kun gane ku dukkan wani suna wanda yake alam akan mace wanda yazo ala wazni fa'ali fa'ali kaga hazami ala wazni fa'ali haka katami ma ala wazni fa'ali kun gane ku da kuma kalmar am kalmar am amma da wani nufi idza aratta bihi al-yawm alladhi qabla yawmik idan kana nufin ranar da take kafin wanda kake ci yau muna asabar idan mun ce jiya muna nufin me idan kana nufin jiya juma'a to wannan kalmar amsu din an yi sabani a kanta shin za ta zanto mabaniya alal kasar ko yaya kamar yadda hazami da katsami da dukkan wani suna da yake nuna mace amma ga ala wazn fa'al shi ma an yi mai sabani a kansa sai ce fa amma babu hazami yanzu zai fara maka da hazami kafin ya shiga mai amsi amma babin hazami babin hazam shine dukkan suna wanda yake ala wazn fa'al kuma wanda yake nuna mace kar ku manta ina jaddadawa sunan da ke nuna mace kuma yazo akan me ala wazn fa'al ashe kenan sharadi biyu muke bukata na farko kaunu hadal ismi alaman wa an yakuna alaman ala almar'a kaza abu guda biyu kenan nan take sannan kuma wa an yakuna ala wazni fa'ali shauqa nau kenan guda uku al alamiyya at ta'nis sannan kuma maji'uhu ala wazni fa'al dukkan sunan da ya zama wannan shine yake nufin babu hazami da zai kai ta dauka duk wani suna da kaga ya shiga wannan to ya shiga cikin babu hazami to yaya lamarin sa yake fa ahlul hijaz yablunahu ala al-kasr mutlaqan larabawan hijaz shine inda saudiya take yau wato suna yi masa kasra gaba daya wato a kowane lokaci su ce hazami fa yaqulun ja'atni hazami wa ra'aytu hazami wa marartu bi hazami sai zanto mabniyan ala al-kasrati an gane ko lokacin da kace ja'atni hazami kaga na ya zama fi'il da fa'ili da maf'ulun hazami ya zanto fa'ilun mabniun ala al-kasri fi mahalli الرفع رأيت هزامي هزامي يزنتو مفعولا به يزنتو أبنا مبني على على كسر في محل نسب مفعولا به منصوب مررت بهزام يزنتو مجرور بالباء وهو مبني على كسر في محل الجر مبني على كسر في محل الجر to akwai larabawan da su haka suke masa kawai sukan zama da shi ya zamanto ne mabni wa la zalika qawlu sha'ir kan kaga yanzu ya kawo misali zai kawo me shahir kamar da faɗa muku da su akan haka ne ma wani mawaƙi ke cewa falawla al-muz'ijatu min al-layali lama taraka al-qata tibal manami idza qalat hazami fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat hazami falawla al-muz'ijatu min al-layali in ba dan ababan da ke tayar da hankali ba cikin dare su musguna wa dan adam lama taraka al-qata tibal manami ai babu inda za a yi ka samu benu ta yin baccin dare abin da yake nufi in ka ga bene tana yawo da dare wani abu ne ya tayar da hankalinka amma duk tsuntsu da dare na ne yana yana kwace ba inda za a tabar zaƙin barci ta tashi tana yawo ita ce alkafa wato dan karamin tsuntsu ne waɗansu suna fasara shi da benu a fasara gida amma dai tsuntsu ne dai karami wala Allah benu wala Allah wani sunan na daban an gane ku yace idan qalar hazamu fasaddiquha idan har hazamu ta yi magana ku gaskata ta fa innal qawla ma qalar hazami zancen shi ne abinda hazami ta faɗa wannan gurin yana kira da hazami ce da cewa dai mai mece ce ita mai gaskiya ce mahallin shahad da ce ya zaƙalar hazami a madadin ce ya zaƙalar hazamu kada shi ne mahallin shahad din fasaddiquha fa innal qawla ma qala hazami kararahu maratan ukhra fa jaa mabni al kasr fi mahalli raf'i al fa'il wa hadha huwa mahallu shahid min al bayt to akwai larabawan da su haka suke sun mai da shi mabniun wato al kasri aha فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل سيء أن بتها ذاني هل سوبيا تكن بيتي كما ضد كثرة ترى تواقع فاعلين
وافترقت بنو تميم فرقتين فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا فيقول جاءتني حذام بالضم ورأيت حذام ومررت بحذام أما سو بنو تميم بنو تميم سو مثلا تكن لا رباوة su a yaren su kamar ka ce banu tamim ka ce kamar su kanawa ko ka ce su zage zage ku ga yadda suke cewa ko ka ce su daurawa ga abin da suke faɗa ko ka ce su da madarawa ko ga abin da suke katsunawa su banu tamim kuwa fa ba'dhum yu'ribu kullahu bidhammi wani sashi nasu dukkan abin da yazo na wannan alawa zuna hazali da fa'ali din nan wanda yake alam almuannas su kawai suna masa li'irabi ne bidhammi rafa'an wa bil fathi nasaban wa jarran sai ce ja'atni hazamu ra'aytu hazama marartu bi hazami kaga za su yi li'irabi amma ba sa tanwini والرفع في حالة الفاعلية وبالفتحة في حالة المفعولية وبالكسر في حالة الجر أما بافا سوى جعلني هذا من بزي بزي أبو النبو بزي كن داني أي أه. وأكثرهم وأكثرهم يقتل بينما كان آخره راء كوبار اسم لقبيلة وحضار اسم لكوكب وسفار اسم لماء فيبني فيبنيه على الكسر كالحجازيين وما ليس آخره راء كحزام وقطام فيعربه فيعربه إعراب ما لا ينصرف
yace mafi yawancin su su kabilar banu tamim suka rarrabe tsakanin abin da ke karshen sara ne kamar sunan labari wanda yake suna ne na wata kabila da sunan habari suna ne na wani tauraro a sama da sunan safari suna ne na wani tafki na ruwa da yake shahararre a wajen su safari kamar ka ce kogin tuga ko ka ce kaza ismin lima'in duk abin da ke karshen sara ne sai balihu alal kasri sai ya zanto mabni na alal kasri an gane ko ja'atni wa bari ra'aitu wa bari wa marartu bi wa bari ina fata mun fahimta kal hijaziyin hijaziyin haka suke wa ma laysa akhiruhu ra amma abin da karshen sa ba ra bane baka hazami wato kamar hazami da qatabi fa yuriduhu i'rabu ma la yansarif sai su mai da shi da i'rabin abin da yake mamnu'un min as-sarfi an gane ko wato kenan ja'atni hazamu sai kuma ya zanto ra'aitu hazama marartu ko bai hazama da shi ne irabi na al-mawdu'u min asfar wato anan gurin kenan kalmar haula idan an yi ittifaki amma kalmar fa'ali kalmar da ta zo ala wajen fa'alai kuma ta zanto alam ne al-mu'annas to wannan an yi ne an yi sabani waɗansu suna mayar da shi mabannin alama da alal kasri wannan shi ne ya yawa waɗansu kuma sai suka mayar da shi wato ya zanto me wato suna masa suna masa ne irabi ta hanyar me a ta hanyar rufa fi halatin rafi'i da nasaba fi halati al-mufruliyyati da kuma al-kasratu fi halatin jar kenan waɗansu suna masa haka waɗansu su kuma sai suka kasu gida biyu suka ce eh duk abin da zai ala wajen fa'ali idan karshen sarati to sai mai da shi mabnin alal alal kafir da'iman amma idan karshen sa wani rabi ne ba ra ba to sai mu mu'amalance shi ne masa ne rabi irabi mamnu min as-sarf ina fata an fahimta wannan fa akan babu fa'ali kadai aka yi wannan sabanin amma kar ku manta zancen farko ya fi karfi na biyun akwai shi a larabci amfanin ka san shi in wani yayi ba za ka yi masa musu ba amfanin ka san shi kenan dan in wani yayi ba za ka yi masa musu ba to ina ga sai mu takaita nan dan lokaci ya riga yayi kafin mu sai kalmar amsi da waye da waye da sauransu نعم ايه kamar wannan ra'ayi na biyu inda hazani yakan zo mai su yakan zo mai su sannan nan kuma na ga kamar marar da hazani hazama marar da hazama bi hazama eh idan an cewa mummunar min sarfa kenan abinda ake nufi kenan mummunar min sarfa ai baya karban kasra sai dai a kawo masa kasra a madadin sai da aka masa fataha a madadin kasra shi ne mai mai sarrafa wa zurra bil fatahati ma la yansari ya zunta mamrun bil fataha ne wa alaikum assalam wa rahmatullah eh zai bayani akan sanan gaba insha Allah ta'ala wato wadannan ka'idoji da makaranta taimakon da za ku yi wa kanku da taimakon da za ku yi mun shine rike su bita da muzakara ta yadda zaran an zo ba ka da matsala da dukkan abin da aka yi baya don na gaba zai gina ne akan na baya idan na baya mutum ya fahimce shi ya rike shi to na gaba zai gina kuma za mu samu saukin littafin gwargwadon fahimtar da muka yi a gurumiya duk wanda ya a gurumiya ki ta fahimta a darasin da muka yi lulluke to wannan zai zama mai sauki ne a kansa kawai ƙara faɗaɗa bincikensa ne amma duk wanda ya fahimci a gurumiya wato sabon aiki kenan zamu wannan shine gaskiyar labari duk wanda bai fahimci abu duniya ba ko kuma dama bai halarci darasin ta ba to gaskiya akwai matsala kwarai gaskiya wanda nake tsammanin idan nace ina son mutum biyar wanda da su aka yi darasin abu duniya gaba ɗaya da ya samu ina son mutum biyar wanda gaba ɗaya darasin abu duniya an yi da su babu to kada shi yake kashe ilimi ɗaya kenan idan na ce ina son mutum biyar zuwa abin da ya sama wanda an yi abin da ya kai in ka kasa abirumiya kashi hudu an yi kashi uku da su lallai abin da ya kuɓuce musu bai fi rubu'i ɗaya ba amma salasu to arba duk an yi da su tsakanin ku da Allah da haka ne biyu tsanan suka yi a gaske ne kuwa ma'ana salasu to arba na darasin da an yi da ku to matukar ku kun fahimci wannan salasu to arba ɗin wannan ba zai ba da wahala ba matukar kun halarci wannan salatu arba din wannan ba zai ba da wahala ba domin dukkan ilimi yana ginuwa ne na gaba yana ginuwa ne akan na baya Allah shi taimaka wa don ya hakuri haka dan lokaci ya riga ya wuce sun dazu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu